الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين baya haka har yau godiya ta ƙara tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta juma'a don gabatar da karatun wannan littafi na alfiqhul muyassir fi dawil kitab was sunna bi idad nukhbatun min al ulama za mu tashi albabu sadis babu na shidda fi sujudi sahawi baban da zai bayanin sujudar rabkanwa wattilawati wa shukr da kuma sujada da ake yi ta tilawa alqur'ani da kuma sujada da ake ta godiya mas'alatul ula mas'ala ta farko fi mashru'iyyatihi fi mashru'iyyati sujudi sahwi a cikin shar'ancin sujudar daukanwa wa asbabuhu da kuma dalilan yin daukanwa wal muradu bihi abinda ake nuni da sujudu sahwi السجود المطلوب سجود da ake nema fi akhir salati ayita a ƙarshen sallah jabran saboda toshe li nafsin fiha wani tawaya a cikin sallah au ziyada ko wani ƙari da aka yi a cikin sallah au shak ko kuma shakka wa sujudu sawi mashru sujudar raukanwa dai abu ne wanda aka shar'anta liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake cewa idan nasiya ahadukum idan ɗayanku ya yi rafkanuwa ma'ana ya mantuwa fal yasjud sajadataini ya yi sujada guda biyu wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi ko wal fi'lihi sallallahu alaihi wasallama kuma saboda aikin manzan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya aikata haka kama sai ya ce bayanuhu kamar yadda bayaninsa zai zo nan gaba wa qad ajma ahlul ilmi malamai sun hadu ala mashru'iyyati sujudi sahwi akan shar'anci sujudar raukanwa wa asbabuhu dalilan da suke sanya wannan sujida raukanwa az-ziyadatu qari a cikin sallah wan naqsu da kuma ragi wa shakku da kuma shakka in mutum ya yi a cikin sallashi. Al-mas'alatu saniya mas'ala ta biyu, mata ya jibu, yausa ne shuri da saukanwa take wajaba, ya jibu sujudu sa'awi lima ya ati. Sujudar raukanwa tana wajiba ga lima ya ati saboda abin da zai zo. Na farko idan za da fi'ilan min jinsin salati, in mutum ya ƙara wani aiki daga jinsin sallah ma'ana daga kalar sallah, ka an yazi da ruku'an kamar mutum ya ƙara ruku'i au sujudan ko ya ƙara sujuda au qiyaman ko ya ƙara tsayuwa au qu'udan ko kuma ya ƙara zama walau qadara jalsatan listiraha ko da gwargwadon irin zaman nan da ake yi na na hutu shine jalsatul listiraha wannan kuma li hadisi ibnu mas'ud saboda hadisin abdullahi dan mas'ud ya ce sallabinan rasul sallallahu alaihi wasallama hamsan manzo Allah ya mana salloli guda biyar raka'a biyar falamman tafala min as-salati tawashwasha tawashwasha al-qawm bainahum ko lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya a cikin sallah ma'ana ya juya kenan ya sallame ya gama sallah tawashwashal qaumu bainahum sai mutane suka rika ma'ana motsi haka sauti ne kamar na kamar motsi wanga eh ba ta shushi ba kamar alaman na cewa kamar dai wani abu ya faru cikin sallah ko shi da ta washe washe kawai sai mutane suka yi ta motsi haka tsakaninsu faƙala sai manzo Allah da ya ga kaman motsi mutane ya yawa ce ma sha'anukum me ya sha'anunku wannan mene ne ya faru faƙala sai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah hal zida fi salat shin an yi ƙari ne a cikin sallah an ƙara sallah ne maimakon raka'a hudu aka kai ta raka'a biyar ne ko alzi da fi salati shay'un shin an ƙara wani abu a cikin sallah ne qala sai manzo Allah ce la a a qalu sai suka ce fa innaka sallaita khamsa ai sallah raka'a biyar ne kai fanta fantafala ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo ya koma ya dibi alqibla fa sajada sajadataini yayi sujida guda biyu thumma sallama sannan sai ya sallame sallah me yayi kenan ba'di thumma qala sai ce inna ma ana basharun mislukum lalle ni mutun ne kwatankwacin ku ansa ina mantuwa kamata sauna kamar yadda kuke mantuwa fa idza nasiya ahadukum in dayan ku yayi mantuwa to falyasjud sajadatayn yayi sujida guda biyu wannan hadisi rawahu muslim muslim ya rawato shi ko fa'iza alima bi ziyadati in mutum ya gano cewa ai ƙari ne yake wa huwa fi sala yana cikin sallah wajaba alaihin julus hala ilmi to wajibi ne ya zauna a lokacin da ya sani ko in mutum kenan maimakon ya zauna sai ya tashi ma'ana raka'a ta hudu ce maimakon ya zauna sai ya tashi raka'a ta biyar yana cikin tsayuwar da sai ya tuna ai wannan raka'a ta biyar ce ko kuma har ya yi ruku'i sai ya tuna ai wannan ruku'i raka'a ta biyar ce to sai aka ce wajaba alaihi julus wajibi ne ya zauna hala ilmi lokacin da ya san cewa tsari hatta lauka na fi atna'in ruku'i ko da ko yana cikin ruku'i sai ya dawo ya zauna li'annahu law istamarra fi ziyadati saboda inda zai ci gaba a cikin wannan ƙarin ma ilmihi tare da ya san ƙari ne lazada fi salati shay'an amdan kenan da yayi ƙari a cikin sallah wani abu kuma da gangan wa hadha la yajuzu wannan ko bai halatta ina ba ta fahimta sai ya tashi raka'a ta biyar yana tsaye ko yana cikin rukuni sai ya tuna kai ashe raka'a ta biyar ce to ya dawo ya zauna saboda in ya ci gaba kenan yanzu ya ƙara wani abu cikin sallah da ganga kuma wannan baya halitta ina ba ta fahimta aw sallama qabla itmami salatihi ko ko mutum ya sallame sallah kafin cikar sallarsa wannan kuma wannan shi ma yana daga cikin abin da yake sanya min sujudar raukanuwa li hadisi imran bin husayn saboda hadisi imran dan husayn qala yake sallama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi thalathi raka'atin min al-asr manzo Allah ya sallame sallallahu alaihi wa sallama a cikin raka'a uku na daga sallar al-asr thumma qama bayan ya sallame sai ya tashi fa dakhala hujra ya shiga wani ɗaki faƙala rajulun sai wani mutum ko ya tashi basitul ya daini ko mai yalwatattun wasu hannuwa kamar dogon mutum ne kenan faƙala sai ya ce a ƙusuratun sala shin an rage sallah ne mu da raka a hudu muka sani sun dawo raka a uku ne fa kharaja sai manzo Allah ya fito fa sallar raka'ata ya sallaci wannan raka'a allati kana taraka wanda ya bari summa sallama sai sallame sallah summa sajada sai ya sujuda sajadatai sawi sujuda guda biyu na raukanwa summa sallama sannan ya sallame ko ya yi mikin ba a diɗi aula ana lahanan yuhilul ma'ana sahwa ko ko mutum ya wani lahan lahan shine mutum ya yi karatu wani karatu ya ɓata karatu ɓata wadda ma'ana yana iya ɓata ma'ana ma'anar in an ce a fassara ma'anar wannan karatun da ya yi to ma'anar za ta ɓace sahawan da raukanwa to in mutum ya yi haka nan shi ma zai sujudar ma'ana zai yi zai sujudar raukanwa li'anna amadahu yubtul sala domin yin irin wannan da gangan yana ɓata sallah in inda raukanwa ne fa wajaba sujudu sahawi sujudar raukanwa ce ke wajaba akan mutum yana wajen karatu in mutum ya karanta karatu ma'ana ya ɓata karatu ɓata wanda yana iya saryar da ma'ana inda raukanwa ne sai mutum ya suju da sahau in kuma da gangan ne sallah ta ɓaci na hudu bari mu kai abin nan aw taraka wajiban ko ko ya bar wani wajibi li hadisi ibn buhaina saboda hadisin ibn buhaina قال يتسلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا من صلى ركعة بيو يا من صلى ركعة بيو من بعد صلوات daga wasu salloli sun maƙama sannan sai ya tashi falam ya jilis bai zauna ba ko ma'ana ya bar tahiya ta farko ke faƙaman nasu ma'ahu sai mutane suka tashi tare da shi yana ya yi raka abi maimakon ya zauna ya yi tahiya sun maƙama sai ya tashi kalam ya jilis bai zauna ba faƙaman nasu ma'ahu sai mutane suka tashi tare da shi falam ma ƙada salatahu lokacin da ya gama sallar shi wa nazar na taslimahu muka yi jiran ya sallame kabbara sai ya kabbara qabla taslimi kahi ya sallame فسجد سجدتين يسجد غلام وهو جالس yana zaune sun sallama sannan sai ya sallame sallah yayi mi kenan yayi kabi sabata hada wannan ya tabbata bil khabar da labari fiman taraka tashahhud al awsat a cikin wanda ya bar tahiya wadda take tsakiya fa yuqasu alayhi ko shi ma za a mai qiyasi kenan za a yi ƙiyasi a kansa sa'irar wajiba ce sauran dukkan wajibban sallah in mutum ya bar su kenan haka zai ka tarki tasbihi fil ruku'i kaman barin tasbihi a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim wa sujudi da kuma tasbihin da ake cikin sujira subhana rabbiyal a'la wa qawluhu da kuma fadar sa baina sajadataini tsakanin sujida guda biyu rabbi ghafirli wa takbiratul lintiqali da kabbarorin da ake yi na tirata in mutum zai daga ko kuma zai yi ruku'i ko zai taso duka waɗannan ana musu kiyasi irin wannan yanan mutum in ya bar su zai yi ƙabli na biyar wa yajibu sujudu sahawi wajibcin sujudan shine ƙarshe wa yajibu sujudu sahawi shine guda ne rage mu ida shi wa yajibu sujudu sahawi wajibi ne sujudar mai ake cewa raukanwa idan shakka in mutum ya shakka fi adadin raka'at a cikin adadin raka'o'in sallah balam ya dari kam sallah bai san raka'a nawa yayi ba mutum na shakka raka'a uku ce ko raka'a hudu ce yana aka ce sai ya gina su akan raka'a ma'ana uku ne sai ya karo guda kuma sai ya sujudar sahu wadalika asna'is sala wannan a lokacin sallah لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا سبب يابا يابا يد ونينكي نسل سينا مقوقنتو في كونه منها أو زادا عليها a cikin kasancewar wannan yankin na daga cikin sallah ko ko ƙari ne akan sallah fada ufatin niyya wannan na sa niyya sai ta yi rauni wahtajat lil jabri bis sujud kenan wannan raunin da aka samu na niyya yana da buƙatar abin da zai toshe shi na sujudar daukarwa wannan kuma li umumi hadisi abi huraira saboda gamewa hadisin abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah ya ce inna in ahadakum inna ahadakum ko ko in ahadakum in ahadukum in ahadakum idza qama yusalli lalle ɗayan ku in ya tashi yana sallah ja'ahu shaytan shaytan zai zo wajen sa falabbasa alaihi ya rikita masa sallarsa hatta la ya dare kan salla har ma mutum ya samu kanshi bai san ma raka'a nawa yayi fa idza wajada zalika in mutum ya samu irin wannan falyasjud sajdatayn yayi sujuda guda biyu wa huwa jalisun yana nan ko wa huwa fi hadhihi al-hala a cikin wannan hala baina amrayn mutum yana tsakanin al'amura guda biyu imma an yakuna shakku bidon tarci ko ya zamanto mutum ya yi shakka ba tare da yaren jayar da wani bangare ba ma'ana yana shakka ce ba tare da yaren jayar da wani bangare ba na ƙari ne yake yi ko ko a sallah ba ta cika ba li'adin lihtimalai ne yana ƙarƙashin ɗayan abu biyu to a cikin irin wannan halin tafi hadin hala ياخذ بالاقل ويبنى ويبني عليه sai mutun ya riki abin da yake karanci ya gina a kansa yanan mutun yana tsakanin raka'a uku ne ko raka'a hudu ne ina ba ta an fahimta a wannan lokacin kenan mutun sai ya gina akan cewa raka'a uku ce kawai sai ya karo guda wa yasjudu lisahawi yasjudu sahawi liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fadar manzon Allah cewa idan shakka adukun fi salatihi in ɗayanku ya shakka a cikin sallarsa falam ya dari bai san kam salla raka'a nawa ya sallata ba salasan am arba'a uku ko ko hudu to fal yatrahi shakka yayi watsi da wannan shakka wal yabni ala mastaiqan kenan ya gina akan abinda ma'ana ya zama yaqini shine raka'a uku ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم سيسجد بك أن يسلم يسلم وانا حديث هنا أتكين سيه مسلم أما إذا غلب على ظنه أما إيا رنجا يد ستنشي وترجح كما يا رنجا يد أحد الاحتمالين لا يموت النبيو أكني كو هدو معنى يا تب يا رنجا يد أكني ko kuma hudu ne fa innahu ya amalu bihi shi ya aiki da abin da ya rinjayar wa yabni alaihi ya gina a kansa wa yasjudu sajadatayn li sahawi ya sujada guda biyu na rabkanwa yana in ya rinjayar da raka'a hudu ne kenan ya gina akan raka'a hudu ce amma duk da haka kuma zai sujada rabkanwa li qawli sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzon Allah fi man shakka a cikin wanda ya shakka wa taraddada ya kokonto ya kokonto manzo Allah ce fal ya taharris sawa mutun ya kirdadi abin da yake daidai summa li yutimma alaihi ya cika akai ai ala taharri ya cika akan abin da ya kirdada kenan in yarin jayar da uku ne kenan ya gina akan uku ne ya karo daya in kuma yarin ja akan hudu ne kenan ya gina akan hudu ne amma kuma yayi yayi sujudar rabkanwa ina mata an fahimta summa li yusallima sannan sai ya sallama ثم ليسجد سجدتين سي سجد guda biyu بعد ان يسلم bayan ya sallame sallah wannan hadisin shi ma imam muslim ya rawaito shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi